إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗauki da ya sare mu a wannan yammaci na litinin a ɗaya ga watan jumada al'ula a shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine bakwai ga watan ɗaya a shekara ta 2019 a lissafin miladiya za mu tashi yau darasinmu na 78 a karatu littafin fadlul islam da kuma sharhinsa za mu tashi inda ke cewa wa hadal hadithu dalla ala tafsiril islami bil aqidati babi na uku na babu tafsiril islam ya kawo mana ayoyi ko in ce aya guda ɗaya da hadisai hadisi na farko shine malam fare mana sharhinsa daga shafi na ɗari daidai a ɗari da shida شافي ندليل شدكو انديتي قال بعدها وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب هو يوا تو من كرنتا كما من فار كرنتا شرحي har zuwa inda yace wal imanu al aqaid al batinatu ruknun fihi ko wal amalu aidan ruknun fihi nan ne inda muka tsaya to sai ce wa hadha al hadithu yana nufin hadithun Umar dan Khattabi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al islamu an tashhada an la ilaha illa Allah وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا wannan hadisin a kansa yake magana yace wannan hadisi dalla ala tafsiril islam bil aqidati ya nuni akan fassara da bayanin ma'anar al-islam da cewa aqida ce ya kunshi aqida ma'ana aikin zuci wa bi arkanil islamil arba'ati kuma ya fassara shi har yanzu ya bayyana ma'anar islam bayan maganar abin kudurtawa na zuci to kuma da rukunan nan guda hudu na musulunci shine sallah da zakka da azumi da aikin haji wani ai rukunai hudu kenan ko wanne ne na biyar shine na farko wato shahadatu Allah ilaha illallah to shahadatu Allah ilaha illallah aqida ne imani ne sannan waɗannan kuma guda hudu me ayyuka ne kuga hadisin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan hadisi na Umar shine ya fassara yayi bayanin Islam shine waɗannan abubuwa guda biyar ɗaya aqida hudu kuma ayyuka abinda ke so a fahimta kenan فقال سيكتوا وبأركان الإسلام الأربعة كما هو معروف في تفصيله في موضعه كما دا أكبينا شدكي دكي أبجيلا ديداتي أفدهك فقال سيتي الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله gani yace musulunci shine ka shaida shaida ko aina ake yin ta asalin farko a zuci ake sannan kuma a faɗa kamar da zai bayyana mana yau ka shaida ka tabbatar ka ƙudurta ka yadda ka amince ka sakankance babu kokonto an cewa la ilaha babu abin da ya cancanta a bauta masa ba abin bauta da gaskiya illallahu sai Allah wa anna muhammadan kuma ka shaida ka tabbatar cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah manzo ne na Allah to sai ce ash-shahadatani huma ar-ruknul a'zam min arkanil islam wannan shaida guda biyu wani lokaci za ku ji malamai suna ce musu shahadatani wani lokacin kuma a ce kalimatu shahada in an ce kalimatu shahada su ne dai wannan abubuwa biyu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah domin ma'anar kalma a nan ba mufrad na kalma kwaya ɗaya ake nufi ba domin ana amfani da kalma a larabci ana nufin jumla yau wato jumla ake nufi jumlar shahadatani to yace huma ar-ruknul a'zam sune rukuni mafi girma min arkanil islam daga rukunan musulunci li'annahu domin kuwa bihima da su ne yudkhalu ake shiga fil islami a musulunci jin mai shiga musulunci dole sai ya faɗi ya ƙudurta ya yadda ya amince ya sanar da la ilaha illallah muhammadu rasulullah wahiya kuma wannan kalmomi guda biyu su ne alfariƙatu masu bambantawa shine alfariƙa abin da ke bambantawa bainal muslimi wa baina gairihi tsakanin musulmi da kuma wanda ba musulmi ba wanda ya yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sunansa me musulmi wanda bai yadda ba ya zama ba musulmi ba shahadatu an la ilaha illallah ma'anaha me ake nufi da wannan kalma ma'anar la ilaha illallah yace ma'anarta shine la ma'buda haqqun illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah me ake nufi da gaskiya din nan da ake cewa ba abin bautawa da gaske abin nufi ba wanda bautarsa gaskiya ce sai Allah duk wanda aka bauta ba ana nufin ba a yin bautar ba masu bautawa gumaka suna nan suna bauta musu masu bautawa abubuwan da ba Allah ba da yawa suna nan suna bauta amma duk bautar su wace iri ce barna ce yawa ba daidai ba ce wadda take daidai gaskiya ce nan ba gaskiya ake nufi wadda take sabanin ƙarya ba ta ɓangaren magana ana nufin abin da ya cancanta ya dace wane ne ake bauta masa bisa dacewa kuma in an bauta masa an yi daidai kuma an yi wajibi to Allah ne shi kaɗai wane ne kuma wanda bauta masa barna ce shine duk wanda ba Allah ba daka nan kamar yadda yake Allah maduke faɗa ne zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil yawa daka duk wanda ake bauta wanda ba Allah ba barna aka yi ba gaskiya aka ba ba kuma daidai aka ba qala ishi gaba yace al-islamu an tashhada an la ilaha illa Allah to sai ce la ilaha illa Allah hadhihi ma'anaha yana tananatawa dai la ma'buda haqqun illa Allah babu abin bautawa da gaske ya'ani la ma'buda bi haqqin illa Allah babu wanda ake bauta masa bisa cancanta bisa cewa bautarsa gaskiya ce kuma ya cancanta a bauta masa illa Allah sai Allah ma'ana zalika abinda wannan take nufi anna kulla ma'budin ubida shine duk wani abun bauta da aka bauta masa fa inna ma ubida bi ghairi al to an bauta masa ne ba tare da cancanta ba bisa barna ne ubida bil batil ka gani bisa barna aka bauta masa ubida bil baghi da zalunci aka bauta masa ubidu bil zulmi shine dai zalunci al baghi da zalunci da zulmu duk ma'ana su ɗaya ma'ana duk wanda aka bauta wanda ba Allah ba to zalunci akai domin dama ma'anar zalunci a ɗauki abu a ɗora a bigiran da bai dace ba wanda ya bauta wa gunki ko ya bauta wa wani mutum ko ya bauta wa kabarinsa ko ya bauta wa wata bishiya ko menene da aka bauta wanda ba Allah ba to an ɗauki bauta an sa ta ba a bigiran ta ba ba a inda ta dace ba yace wa hadhihi shahadatun tashhaduha wannan shaida ce da kake shaidawa me ma'anar shaida to gashi zai bayyana mana in an ce ashhadu an la ilaha illallah me ake nufi yace wa ma'anar shahada abinda ake nufi da shahada ya kawo mana abubuwa uku duk inda aka ce shahada to sai an samu waɗannan abubuwa uku ai mun sha faɗa su aqidar zuci furucin baki sanarwa yawwa wannan dangane da aikin bawa kenan abinda aka lazumta masa wajibi yayi a zuciyarsa ta yadda da ba abin da ya cancanta abauta masa sai Allah da bakinsa ya faɗa ko bai gaya kowa ba shi wajibi ya faɗa ya tabbatar da la ilaha illallah ya faɗa da baki sannan kuma ya gaya ma wani a shaida irin yadda za a ce ya shaida abu a kotu ai kaga sai ya gaya ma wani in bai gaya kowa ba bai shaida ba yawwa to wannan sanarwar ita ake ce shahada to in duk inda ka ji lafazin shahada ba a samun sa sai da waɗannan abubuwa uku da mene mene da kudurtawa ta zuciya da furuci na baki da sanarwa yau ka sanar da wani dangane da aikin dan adam kenan dangane da aikin Allah kuma kamar da ya zo a cikin ayar suratu Ali Imran shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim wannan aya ai kun ga Allah ya ce shahidallahu Allah ya yi shaida ko yawwa sai ya ce kuma wal mala'ikatu ko wa ulul ilmi to ulul ilmin nan da sauran mutane shaidar da ta zama wajibi a kansu su ne waɗannan abubuwa guda uku ka yadda a zuci ka tabbatar ka yadda ka amince ka sakankance babu kokonto cewa ba wanda ya cancanta abauta masa sai Allah abu na biyu ka faɗa wannan kalmar da baki na uku ka shaida wa wani ma'ana ka sanar da wani shi ma yaji to dangane da Allah shaidar Allah fa ita ma wannan abubuwan uku ne da ƙarin guda ɗaya yawwa Allah ya sani da kansa shine ilimin da ake nufi a nan to wannan shine shahida Allah ya sani Allah ya faɗa ko yau ya faɗa mana Qur'ani annahu la ilaha illa hu ko ba ka a wurare da yawa sannan kuma ya sanar ilamu ya gaya wa mutane cewa babu abin da ya cancanta abauta masa sai shi an samu wannan uku ko ba a samu ba ƙari na hudu dangane da Allah shine ilzamu ghairihi wa amruhu bihi ya lazimta mana wajibi mu yi ya umarce mu bibi ma'ana ya umarce mu mu faɗi la ilaha illallah mu yadda da ita mu amince da ita duk kalmar shahidallahu ta kunshi wannan dangane da Allah ya sani ya faɗa ya sanar ya kuma umarni an gane mu kuma dangane da mu mun sani mun faɗa mun sanar an fahimci abin yawwa mu kuma saboda mu ne waɗanda aka yi umarnin ba mu ne masu umarni ba Allah ne ba mu umarni wajibi mu faɗa mu ƙudursa mu kuma sanar shine ce an taɗida awwalan thumma tatakallama bihi ka ƙudurta a zuciyarka farko kenan thumma tatakallamu bihi thaniyan sannan abu na biyu shine kai furuci kai magana da wannan kalma ta la ilaha illallah thumma tu'limu bihi ghayraka thalithan sannan abu na uku shine thalithan tu'lima bihi ghayraka ka sanar da wani wanda ba kai ba ka gaya masa an dai gane yanzu insha Allah to sai ce wala yu'zaru ahadun illa al-mukrah ba a baiwa kowa uzuri wajen faɗin la ilaha illallah sai wanda aka tilastawa me yake nufi idan mutum ita shi musulmi ne sai aka ce ya faɗi kalmar la ilaha illallah na farko za a tambaye shi ka yadda da la ilaha illallah a zuciya cewa ba wanda ya cancanta bauta masa sai Allah yace eh ya yadda to ka faɗa an fahimci wannan in ya ƙi faɗa ko a samu wani a ce yaya ka faɗi la ilaha shi bai faɗa ba to ba shi da uzuri musuluncinsa bai karɓu ba ba musulunci ba ne sai mutumin da aka tilasta masa aka hana shi faɗa in an samu mutumin da za a ce gashi yana so ya faɗi la ilaha illallah amma an hana shi misali an tsare shi a kurkuku kuma sannan ana jin maganganunsa an sa abun sanarwa cewa duk lokacin da aka ji ka yi furushi da wannan kalma to za a ɗirka maka bindiga misali to wannan kun ga ida zai mutu a wannan hali Allah zai karɓi addininsa saboda na zucin an karɓe shi ya yarda da shi ko da bai faɗa da baki ba saboda menene ya hana ya faɗa tilasti da aka hana shi ya faɗi an fahimci wannan sai ce wa la yu'zaru ahadun illa al-mukrah aw al-mustakhfi bi dinihi ko wanda yake buya da addininsa wanda yake boye addininsa akwai halin da mutum zai shiga yana boye addininsa irin halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga da a Makka da sauran sahabbai ko da ba shi ba an samu cewa musulunci za ga da a boye ake yi saboda tsoron kafirai za su iya halaka mutum to a kowane zamani har tashin kiyama in mutum saboda wani yanayi ya samu kansa irin wannan hali to shi ma idan ya ɓoye don tsoron kisa shi ma wannan Allah zai karɓi addininsa ba za a kama shi da laifin cewa bai faɗi la ilaha illallah ba akwai wuraren da ake irin waɗannan abubuwan a sawa mutane muraƙaba kuna gani yanzu a wasu wurare musamman china ana ba da labari ana tsananta wa musulmi ana ɗaure su ana kulle su a wasu wurare a wasu ɓangarori na ƙasar wasu tigiyur ne ko menene sunan sunansu yan ƙasa ne yan china amma an hana su yin musulunci an hana su yin azumi in azumi ya zo da gangan za a fito da su a tilasta musu cin abinci kuma an sa su a kurkuku an kulle ana bibiyar me suke faɗi to kaga da mutum ya shiga irin wannan hali ya ɓoye addininsa ko kuma kafin a zo a kama shi an ce idan ya an gan shi a wuri kaza za a kama shi to ya tsaya kada ya je kuma Allah maɗaukaki zai karɓi addininsa saboda me dan ya tsirar da rayuwarsa ne yayi wannan abun ba saboda kin yadda da kalmar la ilaha illallah a takaice dai mun riga mun sani dukkan wanda wani uzuri ya sa ya kasa yin wani abu na addini to Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓar abin da ke zuciyarsa duk abin da aka sharɗanta sai an yi a bayyane to idan aka tilasta maka aka hana kai a bayyanan in saboda wannan tsoron ne baka yi ba to Allah maɗauki zai karɓi uzurinka wannan kuma rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma da mun sani Allah maɗauki ya gaya mana dangane da wanda ma za a tilasta masa ya kafirta za a tsaya ko da bindiga ko wuka ko dai wani abu na na yin barazana da tilasta masa akan ya faɗi kalmar kafirci ya tabbata da nassin alkur'ani ma cewa babu laifi a kansa ko yawwa Allah mulki ya gaya mana cewa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadra to kaga duk mutumin da ya kafirce da imani me ya sakamakonsa fa alaihim ghadabun to kafin Allah ya faɗi wannan sai ce illa man ukriha jumla mu'tarida illa man ukriha sai wanda aka tilasta masa wa qalbuhu alhali zuciyarsa mutma'innun bil iman tana nutsa da imani ma'ana wannan shine sharadi zuciyarsa a nutsa take da imani amma a bayyane an hana shi ya faɗi ko an tilasta masa ya faɗi kalmar kafirci shi ma wannan yana da uzuri a wurin Allah abin da ya sa ma ne ke wannan zance shine dan ka ga muhimmancin faɗin nan na baki tilas ne mutum da ba shi da wani tilasci da matsawa da tsanantawa da barazanar kisa to in ya ƙi faɗar la ilaha illallahu musuluncinsa bai ba abin da ake so ka hango kenan dole ne zuciya ta yadda baki ya futurta sannan kuma wato a sanar da mutane ka sanar da wanda kake tare da su cewa ka shaida da la ilaha illallah wannan shine ma'anar shahada a larabci haka a shar'ance Allah sa an fahimta to sai ce awul mustakhfi bi dinihi fi alla yajma'a hadhihi thalath ko kuma wanda yake boye addinin sa cewa ana bashi uzurin kada ya haɗa waɗannan abubuwa uku mana in yana da uzuri irin wannan ko na tilastawa ko yana ɓoye addininsa saboda tsoron rayuwarsa la budda an yi a da tauhidi wajibi ne mutum ya ƙudurci tauhidi zuciyarsa ba kawai da baki zai faɗi tauhidi ba a'a lalle zuciyarsa ta yadda ko menene ya dame shi ai kun ga dai zuciya ba dama a hana ka tunani a kanta ba dama a shiga zuciyarka a ce karka tuno kaza ko to wajibi zuciyarka ko da dan sanda a kanka ko da soja a kanka ko da mai kowane irin tsaro a kanka ba za ka ce ka fidda tunanin Allah ka fidda yarda da Allah a zuciyarka ba to duk mutumin da ya haka kuwa ai kun ga kafirci ya tabbata zaka dole ne zuciyar nan ta yadda da tauhidi cewa haramun ne abauta ma wani wanda ba Allah ba barna ce abauta wani wanda ba Allah ba wajibi ne abauta wa Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa shi kadai ya wajaba a bauta masa bautar wani wanda ba shi ba barna ce haramun ne shirka ce kafirci ne wajibi a zuciyarka ka yadda da wannan in kana da kokonto a wannan a zuciya to baka fahimci addinin musulunci ba ko musuluncin mutum babu shi domin shine adina yanzu a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake gaya mana dangane da abin da ya shafi inkarul munkar ko man ra'a minkum منكرا ميتي فليغيره بيده فإن لم يستطع fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi sai ce me hmm banda wannan kuma walaysa wara'a dhalika habbatu khardalin a wata riwaya min imani mana idan ko mutum har ya zama zuciyar ma ba za ta iya inkari ba to kaga ba imani shine abin da ake nufi ma'ana da mutum zai zama a zucin ma yana tsoron ya ƙi kafirci a zucin yana tsoron ya so tauhidi to shikenan kuma ai babu komai domin idan idan an bar shi ma kenan babu tsoratarwa to ba zai so din ba tauhidi in an bar shi ma babu tsoratarwa ba zai kyamaci kafirci ba an fahimci abin don haka shikenan wajibi ya zama mutum ya kudurci tauhidi wa an yatakallama bihi nutqan kuma wajibi ne furuci da shi ya'ani bi shahadataini na biyu kenan wa an yu'lima ghayrahu bima dallat alaihi hadhihi shahadatu kuma wajibi ya sanar da wani cewa ni fa ina cikin masu imanin nan da Allah cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa sai shi annahu ya taqidu zalika ya bada labarin cewa shi yana kudurtar haka wa yubtilu ibadatal ma'budatil mukhtalifa kuma sannan ya yadda da cewa bautar duk abubuwan da ake bautawa wanda ba Allah ba to barna ce kuma ba daidai ba ce wani zai ce wai to dama ana samun wanda bai yadda da wannan bane shi yasa mala yake ta nana ta wannan hmm kun fahimci inda ya dosa yanzu zaka iya samun wani shi yana kyamar a ce bautar wani Allah kafirci ne cikin yana ce to ai me ne laifi yanci ne ku bar kowa ya bauta abin da ya ga dama tunda dai kai baka yi to kyale su ko kuma ba wai ma ya hana a hana ba a'a ya ji a zuciyarsa cewa ba laifi ma su bauta wani din ana samu wannan ko ba a samu to in mutum ya samu wannan a zuciyarsa fa to musuluncinsa babu wajibi ne sharaɗi ne na imani zuciyarka da za a buɗe ta abin da za a gani shine ka yadda cewa wajibi a bautawa Allah kuma ka ƙi duk wata bauta da ake wadda ba ta Allah ba ka ƙi ta kada ka ga ana bautar gunki ka riƙa sha'awa kada ka riƙa jin ba komai wani ya bauta wani wanda ba Allah ba wajibi zuciyarka ta ƙi wannan abin a har zuci ka ƙi ka ƙyamaci addini duk addinin da ba na Allah ba wajibi ka ji ba ka son sa haka wajibi ne a zuciyarka musulmi ka ji ba ka son kiristanci kiristanci ma'ana bautar annabi isa wajibi a zuciyarka ka ji ba ka son yahudanci wajibi a zuciyarka ka ji ba ka son addinin hindu kada ka rika jin daɗi suna tsaye gaban ubangijinsu suna bauta ka rika jin ba komai wajibi zuciyarka ta kyamaci wannan aikin ka ji cewa wannan abun ba daidai ba ne kun hango abin da nake nufi don wato shi ne abin da malam ke nufi in ba a samu wannan ba a zuciyar mutum to shi abin da ya da shi din akwai matsala a ciki musuluncin nasa akwai targade ko ma ya iya rasa shi in har baya kyamar bautar wani abu wanda ba Allah ba saboda dama asalin abin da la ilaha illallah ta kunsa shine wannan abubuwan biyu annafiyu wal isbat annafiyu ma'anarsa shine ibtal ka ruguza ka lalata ka ƙudurci haramcin bautar duk abin da ake bauta wanda ba Allah illallahu kuma ma'anarsa shine isbati shine qabuli da riba da yarda da cewa bautar Allah ita kadai ita ce daidai to duk inda ake bauta wani wanda ba Allah ba dole ka kyamaci abu ko da baka fito da bakinka ka faɗa kana kyama ba ko masu yin kaya hantare su ko baka yi wannan ba in dama nan abin da ake faɗa shine in kana tsoro ko akwai wata maslaha ko wata mafsada da za ta auku sakamakon faɗin baki idan kai inkari an fahimci abin amma a zuciyarka dai tunda ba mai iko da zuciyarka in ba ubangijinka ba to bai halatta a ce a zuciyarka ba ka kyamar bautar wani Allah ba an fahimci abin insha Allah da haka dole ka zama kai makiyi ne na duk wani addini sai musulunci a zuciyarka alal akalla koda akwai inda zaka yi mu'amala da wanda ba musulmi ba to kar ya zama a zuciyarka kuma kana son addininsa duk kirkinsa duk abokantar da take tsakaninku wajibinka ka kyamaci addininsa mun fahimci wannan abu yana da hatsari in baka yadda da wannan ba fa a tauhidi tilas ne ka ji ba ka san ko da abokinka ne a kasuwanci a hulɗoɗi za ku hulɗa ta zahiri amma a zuciya kyamar addininsa wannan wajibinka ne na addini ko da baka bayyana masa ba an gane me nake nufi yawwa amma ta bangaren mu'amala ta duniya da yin adalci da faɗa musu gaskiya kyautata musu musamman wanda ba sa yaƙar ku duk wannan Allah mulki ya gaya mana wajibi mu zama mutanen kirki masu halin kirki masu da'awa da dabi'u amma lalle mu ji a zuciyarmu abinda suke bautawa dinnan fa ba daidai bane Allah ne faɗa ko ba Allah ne laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam lalle waɗanda suka ce Allah shine al-masih ibn maryam waɗannan sun kafirta waye wannan hukuncin Allah ne sai kuma ya kawo mana hujja wa qala al-masihu shi al-masihu Isa ibn Maryam ya ce ya bani Isra'ila ya ku banu Isra'il u'budu Allah ku bautawa Allah rabbi wa rabbakum wanda shine ubangiji na ni kuma shine ubangijinku Allah ne ke ba mu labarin abinda Annabi Isa ya faɗa shi kirista kila ba zai yadda da wannan ba zai ce ai su ba su da dalilin annabi isa ya faɗi wannan to mu mun yadda da Allah maganarsa duk gaskiya ce to wallahi annabi isa ya faɗa wa banu isra'ila cewa su bauta wa Allah ubangijinsa shi kuma ubangijinsu su tunda Allah ya faɗa sai kuma yace mai har yanzu yace innahu yadda lamarin yake shine man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah innahu man yushrik billahi فقد حرم الله عليه الجنة تولل والله ألا يا حرم تامس الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه كما مكومس إن ذي دوما النار إتشوتا سيوتي وما للظالمين كما مشركي سيوتي نفد الظالمين أنا وما للظالمين من أنصار su mushrikai masu shirka da Allah ba su da mataimaka ba wanda zai taimake su ya tsamo su daga cikin wutar jahannama wannan magana tana qur'ani ko ba ta qur'ani ashe wajibinka ka kudirci kafircin kafirci ko da baka zama mai zafi ba kana da mu'amala mai kyau to zuciyarka tilas ta kyamaci wannan abu me yasa nake nana ta wannan ne saboda a musulunci wajibi ne a kudurci wannan abu kafin musuluncin ka ya zama mai kyau ingantacce karɓaɓɓe abun Allah to sai ya zama zuciyarka ta kakkaɓe duk yadda da shirka da haƙuri da shirka da amincewa shirka an gane wannan abu sannan sai Allah ya ce har yanzu a cikin jerin da ayoyin suratul ma'ida a wuri guda sai ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha lalle waɗanda suka ce Allah ɗayan abubuwa uku ne su ne masu wata gida ce wannan trinity ko yawwa wanda suka faɗi wannan Allah ya ce sun kafirta sun kafirta sai ce wa ma min ilahin illa ilahun wahidu babu wani abun bauta in ba abun bauta guda ɗaya ba shine Allah sai kuma ce wa illam yantahu in ba su hannu ba amma ya na daga abin da suke faɗi ɗin nan na Trinity, la ya masannan lazina kafaru minhum azabun alim lalle azaba mai raɗaɗi za ta shafi kafirai. Minhum a nan ta bayani ce ba ta bi'idiyya ba ce, domin duk wanda yake itaƙa da taslisa fa huwa kafiru. Kun gane me nake nufi? ma'ana ba cewa ake a cikinku wanda kuka wanda suka kafirta ma'ana yana nufin a cikin sun akwai wanda ba su kafirta ba ba haka ake nufi ba ta bi'idiyya ba ce don haka mai ce bayaniya ce yawwa to sai ce mai kuma wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim sai ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim shin ba za su tuba zuwa ga Allah ba su nemi gafarar Allah su daina faɗin wannan Allah kuma gashi mai gafara ne yau din nan fa idan mutum ya ce ya tuba ya daina bautar Yesu Allah zai bautawa shikenan sai Allah ya gyara masa duk rayuwarsa ta gaba ai ta baya sai a la'alla ma Allah madauki yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat sai ya zama ya samu ladan abin da ya a bayan Allah mai da shi mai kyau daga cikin abubuwan da ya marasa kyau to sannan yace qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwa samiul alim kace yanzu kafin nan yace mal masihu ibn maryama illa rasulun shi fa masihu dan maryam ba wani abu bane illa rasulun sai cewa shi manzo ne qad khalat min qablihi ar-rusulu manzanni irinsa sun shuɗe sun wuce wa ummuhu mahaifiyarsa da ta haife shi ko me yace siddiqatu mace ce mai tsananin gaskiya kana da shi da ita sun kasance ya akulani ta'am suna cin abinci da uwar da ɗan mai cin abinci ko meye bawa ne kai Allah ya iya kafa hujja kana ya akulani ta'am su biyun nan suna cin abinci sai Allah ya sai ke cewa unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati duba ku gani yadda muke bayyana musu ayoyi ayoyi sun bayyana nan ko ba su bayyana ba unzur anna yufakun amma ka duba ka ga yadda ake karkatar da su daga an yi wani zance sai su tsammanin cewa akan gaskiya suke shine sai Allah ya ce kul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a shin yanzu kowa bautawa wani wanda ba Allah ba wanda la yamliku lakum darran bai mallaka muku wata cuta ba ma'ana ba zai iya tunkuɗe muku cuta ba malamai suka ce galibi a qur'ani akan gabatar da a wasu wuraren kai akan gabatar da naf'i kafin zur amma anan an fara da maganar in dai kuna bautawa annabi isa ne domin ya kaɗe muku cuta to ba zai iya ba shi yasa aka fara gabatar da ma la yamliku lakum darran wala naf'an ba zai iya kuma kawo muku wani amfani ba in za a shiga wuta ba zai iya zuwa ya ce an hana ba za ku shiga ba shi kansa Allah madauki ya bamu labarin yadda zai tambaye shi a ƙarshen wannan sura din hmm wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah me yace qala ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq ai bai zai dace gare ni ba in faɗi abin da ba haƙƙina ba in kuntu qultuhu faqad alimta in na faɗi haka ya Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik duk wannan bayani me yasa Allah madauke mana dan mu ga girman maganan nan ta tauhidi me yasa nake wannan zancen a yanzu ku duba ku ga yadda musulunci ake ta cakuɗa shi ake ta cakuɗa shi ake ta rikita shi ai ta tuhumar musulmi da cewa su ne 'yan zafin kai masu tada hankali marasa son zaman lafiya saboda kawai sun yarda da waɗannan ayoyi ba daidai ba ne wannan zancen riko da waɗannan ayoyi shine zaman lafiyar musulmi tsakaninsa da ubangiji tare da cewa an haramta mana fa mu zalunce su an umarce mu mu zauna da su lafiya kar mu cuce su a wajen abin nan duk mu'amala ko ta kasuwanci ko zamantakewa ko menene duk abin da ke na adalci ai musu in muna shugabanci suna ƙarƙashinmu to kar mu fifita musulmi a kansu saboda kawai su ba musulmi ba ne in kai haka ka aikata haramu amma duk da haka wajibinka ka kyamaci wannan addinin ka yadda cewa kafirai ne su an fahimci wannan zancen dalilin da yasa har yanzu nake nanata wannan magana duba ku ga yadda masu addinin shi a yanzu suka mai da addinin wani campaign suna zuwa coci a yi addu'a da su duka wai don su nuna wai tolerance sai su ai masu masu sunna din da kuke jana sunna ko wahabiyawa ko ahlu sunna ko yan izala ko salafiya ko mai waɗannan dai sunan kowanne dai sai a tattaro duk a faɗa a ce su ne dama masu boko haram su ne ba za su zo su kawo muku ziyara a coci ba su ne ba za su yi zauna lafiya da ku ba wannan message din shi suke so su isar shi yasa za su je tun ana da ziyara gida a kai wa fadan coci a kai masa ziyara gida dan zaman lafiya wannan kuma a musulunci ba laifi bane ka je gidan wani wanda ba musulmi ba dan a zauna lafiya ka je ka kai masa ziyara har ya kyauta ka kai masa duk dan kyautata zaman tare ya halatta kai amma a shigogun ibada a zauna a yi ibada tare a yi addu'a tare da kai a ce an zo bauta to an wuce kuma iyaka kun fahimci abin da ake nufi to duk kuma wannan garin wani abu ne wanda la'alla nan gaba za ku ga sakamakonsa a harkokin siyasa ta ƙasar nan da sauransu Allah ya tsare mu su dai abinda manufar da suke so su ne irin waɗannan abubuwa na sassauta dama addinin shi a mai ba wani haral da haram komai za in dai dan manufar a sa mutane su shiga shi'a ne mu kiyaye irin waɗannan abubuwan kar su yaudare mu kar mu zalunci kowa amma fa dole ne mu yadda da addinin mu da matakinsa da aƙidar mu babu kaucewa a kanta Allah sa an fahimci me nake nufi to sai yake cewa ina ne sai ce wa yubtilu ibadatal ma'budatil mukhtalifa yace li hadha darat tafasiru salafi في الشهادة على هذه الثلاث معاني shi yasa maganganun malaman tafsiri magabata wajen fassarar wannan lafazi na ashahada ba sa fita daga waɗannan abubuwa guda uku ko ma'anoni guda uku shine ma'ana darat suna kaiwa su kawo suna kewayawa ne a waɗannan ma'anoni guda uku ma'ana duk inda aka ruwaito wata magana daga wani daga cikin magabata akan me ake nufi da shahada waɗannan abubuwa uku suke faɗi al-i'tiqad wal ilmu thumma nutqu biha biyu kenan ko al-i'tiqad wal ilmu abu ɗaya ne da kudurtawa da kuma ilimi abu ɗaya ne thumma nutqu shine abu na biyu sai furuci shine wal qawlu ma'ana thumma nutqu biha wal qawlu wannan abun shi ma na biyu kenan duk abu ɗaya ne na biyu kenan ko thummal i'lamu sannan kuma sanarwa to wannan shine abu na uku ai i'lamul ghairi a sanar da wani wanda ba kai ba wal ikhbaru bidhalika ka gaya masa ya ji kama fassaruha inda qawlihi ta'ala kamar da su magabatan suka fassara wannan kalmar shahada inda qaulihi ta'ala wajen fadin Allah madaukaki shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ya fada yayi shaida annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu haka malaiku wa ulul ilmi da ma'abuta ilimi malamai qa'iman bil qist yana tsaye da gaskiya da adalci cewa shi babu wanda ya cancanta a bauta masa haka kuma babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi wa fi ghairiha min al-ayati haka nan a wasu ayoyin ma inda an faɗi shahada to haka suka fassara su magabata ka kauli kamar faɗin Allah maduki da yake cewa illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun shi yasa malamai har suka sanya wannan aya a matsayin dalili akan ishtiratul ilmi dangane da ma'anar la ilaha illallah wajibi ba za ta yi maka amfani ba sai ka san ma'anarta إلا من شهد بالحق ما معنى شهد اعتقد وقال وأعلن أنقاني يوا وهم يعلمون الحال سنة سندة معنرتا لا إله إلا الله يجي تفسيرها هو تفسير الإسلام فسرت تكو بيان معنى تشيني بيان معنى الإسلام وهو أنها راجعة إلى العبادة تعتنى كوما نزواج بوتا إبطال li'ibadati al-ma'budati al-mukhtalifa bata bautar duk abubuwan da ake bautawa wanda ba Allah bane li'anna al-ilaha domin ko in an ce al-ilah ma'anaha al-ma'bud ma'ana li'anna kalimata al-ilahi kun gane larabcin yau ba wai li'anna al-ilaha ai kun ga muzakkar ne ba zai ce sai ya ce ma'anahu to amma tun da yace ma'anaha abin da yake nufi yana itikadin abin da yake nufi kalimatul ilah yawa kalmar ilah ma'anaha al-ma'bud ana bina al-littafin yawwa abinda ake da ilahi shine al-ma'bud abin bauta fahiya fi'alun bi ma'ana maf'ul a ka'idar larabci a sarfu akwai auzan da ake sanya kowace kalma wazani wazani mizanin da za a auna kalma a san asalinta kun ga ai ilahun wazaninsa ɗaya da me fi'alun ko to akwai fi'alun yakan zo bi ma'ana fa'il to yakan zo kuma bi ma'ana maf'ul to wannan ma'bud ko ma'alu fi'alun ne bi ma'ana me maf'ul an gane abin da ke nufi wanda suka san larabci da sarhu sun da nahau sun fahimci abu insha Allah abin da yake nufi a wazanin kun ganshi an gina kalmar ilahu kamar ka ce ne fi'alu shine ma'aunin da ake auna kalmomin larabci da fa'un ne da ainun da lamu yawwa to wannan an sanya fi'alun amma me ake nufi da shi maf'ulun ake nufi ma'ana ilahun ma'anarsa ma'budun ko ma'aluhun in zan gane insha Allah yawwa to sai ce li'anna al-ilaha ma'ana hal ma'budu fa hiya fi'alun bi ma'ana maf'ul لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله باب أبن بوتا بسكنشنتا سي الله tunan sai zo wani wuri da yake zai mana bayanin kuskuren wasu mutane dangane da fassara ma'anar la ilaha illallah lalai ina jin mun sha magana akan wannan ko eh amma dai ina jin a wannan majalisin ba mu zancen almutakallimun dangane da fassarar la ilaha illa ba sai kila ambato haka sama sama to shine nan yazo zai ambata mana bari mu dalle ka mushi yace wa ta'ifatun minan nasi amma kafin mu je nan din kun fahimci na bayan insha Allah wa ta'ifatun minan nasi wani yanki na mutane yufassiruna al-ilaha suna fassara lafazin al-ilah bil khaliqi ar-raziqi suna ba shi ma'anar alkhaliq arrazik in an ce la ilaha illallah me ake nufi sai su ce ai la khaliqa illallah wa la raziqa illallah yace wasu mutane suna faɗin haka ai kun san wannan zance ko ko a kawaidi a kawaidi haka abin da ya fara kawowa kenan la ina ma'anar la ko yawwa sai ce la ilaha illallah ma'anar la la halika ma ake wasu suke cewa ko la halika wala razika wanda ce la halika yana nufin ba ma'aski kenan Allah kyauta wallahi rashin sanin larabci da rashin faɗin sa daidai yana aukar da mutane shi yasa duk mutumin da zai karanta alqur'ani ba daidai bane ka je kana karanta qur'ani fa ba a koya ma ba ka zauna gun malami ya koya ma ka kiyayi karanta alkur'ani ba daidai ba ka kiyayi kuma karanta abubuwa lafuzan larabci wanda yake tu'ubbidna biha wanda Allah ya sanya mu yi bauta da su ya zama cewa ba mu sani da ake faɗar su ba akwai takaici ka samu har zuwa yanzu ka samu mutumin da bai iya faɗin fa la ilaha illallah daidai ba faɗin ta kawai a larabce akwai mutanen da ba su iya ba la ilaha sai ka ji wani ce ilallah a yanzu akwai mai faɗin wani la ilaha illallah mai kiran sallah ma ka ji wannan kiran la ilaha illallah in ka ce la ilaha illallah mana ba abun bauta har zuwa ga Allah mana babu kenan ka kore har zuwa ga Allah babu amma me ya lafazin yake la ilaha illallah illallah dole ka sa shadda akan wannan lamun din illallah muhammadun rasulullah da yawa zaka ji mun yayi wani yace Muhammadu Rasulillah to wannan ma da sauki maganar wasali ne hmm Muhammadu Rasulillah hmm zaka ji da yawa wasu mutane haka suke faɗi wani mai tace sallallahu alaihi wasallam har yanzu akwai mutum babba ka je na shi sallallahu alaihi wa sallama alaihin wannan hin din ina aka samu sallallahu alaihi kawai alaihi ne wa sallama ba alaihin wa sallam ba sallah dai kyauta mu ta haƙuri masu ilmantarwa dole su ta haƙuri amma fa ba za a fasa faɗa ba a ci gaba da faɗa la'alla wani in ya ji ma baya son a faɗi gyaran haka dai zai haƙuri wata ran ya gyara wani ya shekara saba'in tamanin ladanin garinsu ne shi amma haka yake in ka gyara masa ya ce an kawo masa rashin kunya tun kafin a haifi babanka muke yi kaza duk haka ne to amma aka yi haƙuri insha Allah ta'ala Allah zai sa a karɓi gyaran muna nanatawa ne akan waɗannan wallahi saboda kamar yadda ake cewa ne sun fi ƙarfin a ce an yi wasa da su waɗannan abubuwan they are too fundamental to be ignored ba abin da zaka bar shi bane ka ce ba komai in ma ba a san shi ba wajibi ne a san su sun fi ƙarfin a ce wai ba komai haka kyale shi in mutum ma ka gan shi yana kuskure ai ba komai ba abin da za a karɓi kuskuren bane a cikinsa la ilaha illallah an ɓata abu dole ne a ce la ilaha illallah to yanzu zancen ma ma'ana muke tukuna masu cewa la ilaha me ma'anar la ilaha yanzu mu ji babu shine ma'anar la ilaha abun bauta kun ga me ma'anar ilaha ai an ce mana ma'bud shi yasa aka sanya shi a wazanin maf'ul ma'ana ilah fi'al amma ma'anarsa maf'ul ma'ana ma'bud ai la ma'buda illa Allah babu abin bauta sai Allah wannan shine ma'anar la ilaha illallah ba babu sarki sai Allah ba ba babu mahalicci sai Allah ba ba babu mai arzutawa sai Allah ba kamar yadda malam yake gaya mana anan wasu suna faɗi kamar yadda yake a cikin qawaidi sai a ce la khaliqa illa Allah wala raziqa illa Allah to sannan sai a zo a ce wala ma'buda to wannan wala ma'budan ita kadai ita ce daidai wajen fassara la ilaha illallah tare da cewa la khaliqa illa Allah magana ce ta gaskiya haka ne babu mai arzutawa sai Allah amma ba shine fassarar la ilaha illallah haka nan la razika illallah shi ma wannan magana ce ta gaskiya babu mai arzutawa sai Allah amma ba shine ma'anar la ilaha ba an gane ma'anar la ilaha shine la ma'buda wannan ta ukun a kawaidi ita ce daidai an fahimci abin insha Allah yawwa tunda in muna zancen ilah to ana zancen abin da ake bautawa ne ba rububiyya ake zance ba su ko abin da ya shafi khalq da razq da ihya da imata ko watadbir waɗannan mai ake ayyukan mai ayyukan rububiyya ne ma'ana ayyukan Allah ne wajibi mu yadda shi kadai yake yin su amma kuma shi yasa akwai tafsirin tauhidin uluhiyya da da tauhidin rububiyya wajibi ka san ma'anar su ka bambance in ka san ma'anar ka bambance to zaka ga kai kanka ka gyara wannan fassarar in na tambaye ku yanzu me tauhidin rububiyya توحيد الربوبية شيني توحيد الله بمه بأفعاله هو يوه كأيت ألا دا أيوكا سشي أيوكا دا يكي ka kaɗaita shi cewa shi kaɗai yake ba wanda yake taya shi ba tare da wani suka yi ba kamar me wannan halitta da arzutawa da gudanarwa da sauran abubuwa da karɓar rai da sauransu duk abin da running da administration na duniya ce ake nufi da rububiya to ka yadda banda Allah din ba mai yin wannan wannan shi ma tauhidi ne amma in aka zo zancen bauta to shi kuma tauhidin uluhiyya mai ake cewa huwa ifradullahi ko bi mene bi af'alil ibadi yawwa bi af'alil ibadi kadaita Allah da ayyukan bayi ayyukan da mu muke yi to mu direction din su zuwa ga Allah shi kadar kar mu bai wani wani shi ake nufi da uluhiyya amma shi ayyukansa mu yi masa mu yadda da cewa shi kadai yake yi ba a taya shi ba tare da wani suke yi ba to wannan shine tauhidin kuma sunansa tauhidin mene rububiyya mu kuma namu ayyukan da muke yi na bauta to kar mu bauta wa kowa da su a'a shi kadai za mu bautawa wannan mun fahimci wannan abun yanzu yau wato la ilaha illallah zancen rububiyya take ko zancen uluhiyya in dai kun gane wannan bayani eh mana min uluhiyya yauwa zancen uluhiyya take ba zancen rububiyya ba kaga kenan ashe a kawo ma'anar la razika wala khaliqa a wajen ma'anar la ilaha to an yi kuskure saboda ita tana magana ne akan uluhiyya ba akan rububiyya ba insha Allah yanzu kowa ya fahimci wannan zance yawa to sai sai ina ne لا إله تفسيره هو تفسير الإسلام وهو أنها راجعة أناوس وطائفة من الناس يفسرون الإله بالخالق الرازق يتي وهذا التفسير للألوهية بالربوبية ngani wannan fassara uluhiyya ne amma a bata ma'anar rububiyya in ka ce alkhaliqu da arraziqu shine ma'anar ilahu to lalle ka ba ka fassara la ilahu la ilaha illahu da rububiyya baka fassara ta da uluhiyya an gane yace wa huwa batilun wannan kuskure ne ba daidai bane yawa kama alaihi tawa'ifu fi hadhihi al-ummati kamar da wasu daga cikin kungiyoyi wasu yankokin mutane fi hadhihi al-umma min arbabil firqi na ma'abuta wato ƙungiyoyin addini jami'an baki ɗayansu kal mu'tazilati kamar mu'tazilawa wal asha'irati da asha'ira wanda su ne mafi yawan littafan da ake koyar da mu yanzu a makarantunmu da sakandare da jami'o'i galibi littafan da ake koyar da tauhidi ake kiransa ilmul kalami to abin da ake koyarwa kenan tauhidin ash'ariyya ne da yake asalin abin da yake tarkizi akai komai da hankali akai maganar tabbatar da rububiyya ne a tabbatar da akwai Allah Allah samamme ne da maganar siffofi sannan sai a zo a bauta masa shi yasa ba su mai da hankali akan abin da ya shafi tauhidin uluhiyya ba daga cikin sabubban shine wannan kuskuren da ba su fahimci tauhidin uluhiyya da tauhidin rububiyya ba saboda sun gina tauhidi ne a babin kalami ta hanyar falsafa da ilmul kalam suka ɗauko tauhidi shi yasa suka sashi akan wannan babu shi yasa duk littafan su abin da suke fara faɗa awwalu wajibin alal mukallafi me suke cewa tasiu imanihi wannan na mai ahalari ne kuma ba matsala shi wannan in dai abin da yake nufi shine abin da magabata suke nufi amma in abin da shi ma yake nufi abin da wannan suke nufi shine awwalu wajibin alal mukallafi shine me ashakku ko annazaru ko alqasdu ila nazari waɗannan abubuwan uku suke faɗi abin da yake wajibi akan mumini ko mukallafi ka suke cewa ba mumini ba domin bai zama muminin ba tukuna farkon abin da yake wajibi akan mukallafi shine kokonto to kaji ma'ana duk abin da kake gani kai kokontansa baka yadda akwai Allah ba gaba ɗaya Allah baka karka fara yadda da Allah sai ka yi bincike shi yasa wasu ka ce ashakku ko annazaru annazaru suna nufin mene albahsu bincike a yi bincike a gano Allah yana nan ko alƙasdu ilan nazar suka ce a to ai ba lallai ne mutum daga zamansa musulmi ko daga zamansa mukallafi sai fara bincike ba ai dole sai ya karatun bincike to sai aka ce wajibi ya kudirci niyyar yin binciken shine ma'ana alƙasdu ilan nazar zaka wajibi ka kudirci wannan kun ga tunda aka ɗauko ta wannan gefe dole a kuskure wa hanya basu da sun bi hanyar annabawa awwalu wajibin alal mukallaf menene ibadatullahi wahdahu saboda annabawa da suka zo ba bayanin akwai Allah suka fara biya wa mutane ba bayanin abauta wa Allah suka fara duk annabin da ya zo me yake cewa ubudullah ma lakum min ilahin ghairuhu ko dillo annabin da Allah ba mu labari a Qur'ani zai ce wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah bai ce i'rifu anna Allah khaliqukum ba ubudullah saboda sun riga sun san Allah din shine al-khaliqu shine ar-raziqu insha Allah mun ne kun fahimci wannan al-baghdadi a cikin littafin sa usuluddin ya ambaci cewa ashabuna yana nufin malaman ash'ariyya sun yi sabani wajen fassara al-ilahu ta la ilaha illallah sai ce da yawa daga cikin su wannan kuma shine kaulin Abul Hasan al-Ash'ari wannan fa dizancan su nake hakaitowa shine kaulin Abul Hasan al-Ash'ari suna cewa al-ilahu huwa al-qadiru ala al-ikhtira'i shine mai iko akan kirkirar abu sabo wanda da babu shi shi ake nufi da ilahu wannan kuma yace ita ce aqidar Abul Hasan al-Ash'ari ra'ayinsa kenan to idan waɗannan manya-manyan da su suka rubuta wa mutane littafan da ake kira tauhidi ko ilmul kalami gafa maganarsu ma'anar ilahi shine mene alqadiru ala ikhtira'i ikhtira' bil ain ma'ana wanda yake da ikon ya kirkiro kaga wannan an maida fassarar ilahi zuwa ga me zuwa ga alkhaliq kun fahimci wannan abu to wannan shine ya jawo waɗannan matsalolin da har zuwa yanzu mutanen da suka ginu akan waɗannan littafan ba su fahimci tauhidi yadda ya kamata ba Allah kyauta mana abin yana buƙatar haƙuri wani idan ya karanta wannan matsalolin na ash'ariya sai mamakin yadda aka kauce wa hanya tun da daɗewa sakamakon me sakamakon bin philosophy da kuma wannan abin da ake ce mai ilmul kalami wajen fahimtar tauhidi a fahimtar tauhidi ana koma zuwa ga qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma maganar sahabbai da tabi'ai kai da da malaman da suka biyo bayan su ma tabi'an tabi'a irin su Imam Maliku Imam Maliku mai magana anan da su shafi'i da ahmad bin hanbal duk ba su san wannan ilmul kalam ba su yi shi ba a zamanin su akwai amma sun yi inkarin sa suka ce mu sam sam Allah bai umarce mu da mu bi wannan hanyar ba abinda aka umarce mu mu bi abinda alqur'ani ya faɗa abinda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa a kyale wannan abubuwan falsafa din shi yasa duk wanda suka yi nisa a wannan harkar zaka gansu suna nesa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki da su manya manyan aljuwaini albaqillani arrazi duk waɗannan manya manya ne a wannan fage na aqidar ash'ariyya littafansu a kansu aka gina wannan aƙidun na ash'ariya shi yasa zaka ga cewa maganganunsu sun tafi irin wannan gefen ba su tafi gefen da zaka samu maganganun su imam maliku da shafi'i da ahmad bin hanbal ba wanda su ne ainihin waɗanda suka karanta daga wurin tabi'ai tabi'ai suka ɗauko daga sahabbai sahabbai daga wurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya samu dace to a ci gaba da karatu da ilmantarwa matsalar babba ce kuma ta ɗauki dogon tarihi gyara ta da iya kalma ɗaya biyu ta wa'azi bai wadatar ba dole a karatu kuma mai zurfi a ga maganganun malamai da suka yi maganin wannan matsaloli kuma akwai littattafai da dama da mutum zai fa'idanta da su a wannan fage Allah kyauta mana mu tsaya iya wannan dai cikin tambihin da zan yi sai ce war rafida da su maturidiyya war rafida mun yi magana akan maturidiyya ko su ai maturidiyya ai kun san mu'tazila gaskiya bai kamata ma mu nanata ba a cikin wannan darasin duk sai da muka yi bayanan su da tarihin su da sunan manyan shugabannin su da Allah dai dan aliki ne ba kwai ko kuma ba ku dai ba da amsar ba amma tana nan a rubuce a wurin ku maturidiya mabiya Muhammad ibn Muhammad al-Maturidi shekara ta 333 ya rasu shi ma kungiya ce da shi yana da littafin ta'wilatu ahli sunnah da ya bi irin waɗannan ayoyi da suke magana akan sunan Allah da siffofi cikin alkur'ani ya yi tawilin su ya canza musu ma'ana kuma ya sa ka'idoji na fahimtar sunayen Allah da siffofinsa akan aƙida irin ta kamar ta Abul Hasan al-Ash'ari amma sun dan saba aqidar Abul Hasan al-Ash'ari kun san as-sifat guda bakwai da suka yi imani da su ko sifofin da za ku karanta cikin qawaidi sifofi nawa ne suka dangana wa Allah cikin kawa'idi kafin ma ai mun taba zancen ma kawa'idi dai tukun na farko wa ya rubuta kawa'idi kawa'idi haka Allah ya sa ya karbu la'alla saboda kyakkyawan niyyar mai shi amma akwai kurakurai a ciki amma har yau ba mai gaya maka waye malamin da ya rubuta kawa'idi ko ba ku wasa mai ku binciko har a jami'o'i sun yi bincike har biyu kenan sun yi bincike ba samu a kaso gurmi aka samu ana sai da shi amma waye rubuta shi ba fa da wasa nake ba ba dan ai dariya na faɗo da gaske magana ce ta ilimi academic bincike ya tabbata ba a san waye rubuta shi tare da shi akwai abubuwan gaskiya a ciki to amma akwai wannan kurakuran a cikin su kuma ba shi kadai ne mai wannan kurakuran ba amma kyakkyawan niyyar wanda ya rubuta la'alla yana cikin sababin da sa abu ya karbu a hannun mutane kuma yana da kyau abin da yake da kuskuren a ciki a riƙa gaya mutane ana tambihi abin da yake daidai din kuma a ilmantar siffofi ashirin ne kawai mai kawai ya ambata kuma haka yake a mazhabar ash'ariya kullum mun sha nana ta su ko as-sifatul ma'ani bin sifatul ma'ani guda bakwai ko sune as-sam'u wal basaru wal ilmu wal qudratu wal hayatu wa na faɗi as-sam'u wal basar ko yawwa sai al-qudratu والحياة سي العلم والكلام أها نا يوا الإرادة waɗannan abubuwa guda biyar su ne siffofi da suka ce a dangana wa Allah amma fa ba saboda Allah ya faɗa a ƙur'ani suka dangana masa ba sun ce ne ba zai yiwu ba Allah ya iya yin halittar duniya sai yana da ilimi domin jahili ba zai iya yin komai ba ba zai yiwu ya halicci duniya da sammai ɗin nan masu faɗi masu girma da ƙasa mai ƙarfi da faɗi sai face yana da ƙudura ba zai iya yi ba sai mun kun san ƙudura shine fawa ƙarfi to kuma ba zai iya yi ba abun ya kyau sai yana da irada domin irada ita take taimako wajen taksisi wannan a sa shi dogo wannan gajere wannan da kaza wannan baki wannan fari wannan irada ce take yin wannan aikin kuma in ya halittar nan dole ne ya musu ya sa- ya dora musu shari'a ta yaya zai sa musu shari'a to dole ya magana don haka alkalamu to su kuma a cikin ayyukan da suke yi bayi suna motsi suna magana suna tafiya to yana jin su to as-sam'u yana ganin su to albasaru an fahimci abin wanne ne ba a kawo ba yanzu yawwa ba zai yiwu ba kuma ya zama shi ne mahalicci sai yana da rai da ba shi da rai ai ba zai yiwu ba ya zama mahalicci don haka alhayatu kun ga me me aka yi amfani da shi hankali aka yi amfani da shi aka gina to sai kuma aka kirkiro wasu bayan wannan bakwai sai aka ce akwai as-sifatul ma'nawiyya sai aka ce to kaunuhu aliman kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kaunuhu mutakalliman kaunuhu hayyan an fahimci wannan kaunuhu kaunuhu da kuke ji su ake ce ma as-sifatul ma'anawiyya su na farko sifatul ma'ani bakwai ga bakwai nawa sha hudu sai kuma suka ce akwai sifa ɗaya sunanta as-sifatun nafsiyya ita ce al-wujudu sannan kuma akwai sifofi guda biyar su ne ake kira as-sifatu salbiyya sifofin da wajibi a korewa Allah su ne me wajibi kai a tabbatar da su don a kore masa kishiyarsa su ne alƙidamu ko wal baqa'u ko wal wahadaniyatu wal qiyamu bin nafsi wa mukhalafatul hawadith waɗannan biyar su ake ce ma mene as-sifat as-salbiyya to in ka hado sha hudu ga ɗaya sha biyar ga biyar nawa ashirin to duk mai ash'ariya a duniya bai yadda da wata sifa ba ga Allah sai wannan guda ashirin duk littafansu har tsofin daga tsofin har zuwa waɗannan sai manya-manyan su na baya can suna tabbatar da siffofin da ake ce ma as-sifatu sam'iyya ma'ana siffofin da da ba dan qur'ani ne ya zo da su ba da ba a gaskata ba kamar siffofin alwajhu wal yadu manyan baya su albaqillani sun yadda da waɗannan lokacin su razi da suka ka'ada waɗannan dokoki su suka zo suka kore waɗannan ɗin ma da yawa ba su yarda da su ba suka kuma kore asifat da ake ce masifofi fi'iliya ko asifat al-ikhtiyariya wannan dai wanda ya karanta babin wannan da dan zurfi zai fahimci wannan me yasa na tsaya na gaya mana wannan dan mu ga hatsarin waɗannan abubuwan da aka taso cikin su da kuma buƙatar lalle lalle a samu a gyara su amma gyaran ba abu ne mai sauki ba tunda an riga an sa su su ne curriculum su ne kaza su ne kaza dole yanzu a cikin ka je abin nan haya islam duk da ake koyar da larabci wannan abin za a koya ummul barahi ko jawharatu tauhid duk malaman abin da su koya mace kuma ba komai a ciki sai waɗannan abubuwa ga malam dai su ne wanda suka assasa komai tun a Kano nazirin ko ba haka bane a Kano Allah ya ƙara lafiya Allah ya taimake mu akan abubuwa su ƙara gyaruwa Allah ƙara mana ilimi wallahi alhamdulillahi ana wannan mu gode ma Allah a ƙasan nan tamu a wasu wuraren ko wannan ɗin ba damar ayi ko damar haka babu haka mu ƙara gode ma Allah kuma mu ci gaba da ilmantarwa da hikima da haƙuri da wa'azi yadda za a karɓe shi insha Allah ta'ala sai ga Allah ya kawo waɗanda za su ga girman wannan abun su sa ƙarfi domin abin na ƙarfi ne addini bai taɓa tafiya ba fa sai da ƙarfi ƙarfi abin da ke nufi ƙarfin masu iko idan masu iko suka yarda da abu daidai suka ce a yi shi kenan ba mai ɗaga musu kara amma duk wa'azin mutum sai shekara nawa yana yi in ba a samu mai cewa eh a je a yi ba shi kenan fa ba za a yi ba sai da barka da zancen ka ka samu lada Allah ba mu lada amma duk in ka duba tarihin baya gyare-gyaren duk da aka samu aka yi ta hanyar irin waɗannan za a ce a'a yanzu dama abin haka yake to lalle a sa doka a rika yin kaza a daina kaza shi yasa zaka zamuna da yawa na khalifofi kullum kokari ake a samu mutanen kirki su ne kusa da su da za su dora su a hanya cewa ga abin da za a yi domin in aka rasa wannan to shikenan sai a dora su akan abin da shine ba daidai ba kuma sai al'umma ta dade akan haka wannan abin shine ya faru a shekarun baya can can can din da har an taba samun lokacin da masu shi'a fa sun taɓa yin mulki har a kan madina har a madina duba da abin ya zo kuma allah maɗauki yasa ya juya misra ta yi shekara ɗari uku a ƙarƙashin shi'a batsiniya aka haramta sa suna abubakar da umar lokacin daular batsini abin nan ubaidiya ake ce musu to wannan lokacin shekara fa ɗari uku ka duba kaga tasirin ɗari uku amma yanzu ka je egypt kaga tasirin shi an ci babu shi sai ɗan kaɗan na wanda ya fara sake dawowa irin yadda yake dawo mana amma a ce tun na daɗin ne duk babu don haka idan aka wannan kuma ya jawo salahuddin ayyubi lokacin da ya tashi ƙoƙarin dawo da ƙudus daga hannun kiristoci zuwa hannun musulmi waɗannan 'yan daular batsiniya ɗin shi an su suka kawo masa cika suke ta haɗa kai da kiristocin a yaƙe shi da haka sai da ya tsaya ya fara da su sannan ya je kan waɗanta sai aka ci nasara wannan tsabtace wurin da ya yi egypt daga wannan aƙidun shine har yau ba a sake samun waɗannan aƙidu ne shi a san sake samun zama da ƙarfi a wannan wuri ba haka dole ne musulunci ba zai taɓa tafiya babu ƙarfi shi yasa sayyidina usman yake faɗi inna allaha la yaz'u bisultani ma la yaz'u bil qur'ani Allah yana gusar da abu yana maganin sa an ce yaz'u daga wazi'i wazi'i abinda za a sanya maka addini a zuciya da kanka ka kawar da abu marar kyau shine wazi'ud din to Allah yana gusar da barna da sultani shugaba mai mulki irin abin da baya yi da qur'ani qur'ani sai dai mai ta karanta shi sai dai mai ta wa'azi ko ba haka ba mu tsaya iya wannan to amma shi mai iko shi zai ce a yi kaza a bar kaza kuma sai ga Allah maɗauki ya taimake shi yawwa duk yadda zai abokan gaba in ya tsaya ya ji ya ki jin tsoron kowa sai ga Allah maɗauki ya taimake shi akan duk manufarsa Allah subhanahu ta'ala ya taimaki shugabannin mu akan yin abin da ke shine daidai da taimakawa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun wuce lokacin ma mu tsaya kan inda yace wa jama'atin kathira من الفرق يفسرون الألوهية بالربوبية to mu tsaya anan da da yawa dai daga cikin jama'a ko kungiyoyi suna fassara uluhiyya da rububiyya maimakon su fassara uluhiyya da ma'anar ilahi sai su fassara ta da ma'anar rububiyya darasin mu na gaba sai tashi inda yace wa hadha batilun ko kuma mu dawo inda yace wa ta'ifatun minan nas zai fi dadin tashi ko yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi ya kara mana fahimta وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تهنيا ساقو كفر شيء wannan malamai sun yi maganganu a kai kullum aka zo kirsimeti sai kaji wannan tambayar ko an yi bara to baɗi sai an yana ta bana ma haka an kai sake a ta posting sako iri-iri asalin maganganun malamai musamman magabata can baya sun tsoratar da mu da irin wannan abu abin da ya jawo mana yanzu kaga ana tsanantawa akan ƙoƙarin canja wannan tunanin shine halin da muka shiga ciki na rauni a mafi yawan ƙasashen musulmi shi yasa za a ga idan ba a yi wani abu wasu suke ganin idan ba a yi musu irin wannan murnar ba kamar ba za a zauna lafiya ba akwai hanyar da mutum zai iya kaucewa asalin zancen shine bai halatta ba mutum ya murna da wannan to wasu suna cewa ai dama masu yi musu murnar ai ba yadda suka yi da aƙidar ba amma dai dan zaman tare zaman tare ne zai sa su ce happy ko merry christmas ko makamancin wannan to wasu malamai suna cewa don gudun kauce wannan domin abin da yake daidai shine ne kar ka yi wannan abun shi ya fi dacewa amma in kuna da abota da makotaka da wasu irin wannan akwai kalmomin da za ka iya faɗi ba tare da ka shigar da merry christmas ɗin ba ko ba ka ba ya kwanakinku ya ƙoƙari ya kaza ya abubuwa da ake ciki duk tambayoyi za ka iya tambayarsa wani abin daban ba wancan ba kuma ba zai ji komai ba zai yiwu matsalar ita ce muna jin rauni a zuciyarmu mu dangane da cewa abin da suke ɗin ba daidai ba ne shi sa nake maganan can ɗazu mu riƙa jin fa wannan abin da suke fa ba fa daidai ba ne zagin Allah ne a ce Allah yana da ɗa ko a ce annabi isa Allah ne shi ba ƙaramin zagi ba ne ga Allah to wace murna za ka yi da irin wannan biki akwai masu maganganun cewa wannan abin su ibn qayyim ne suka faɗi su ibn taymiya amma babu nassi da ya hana din na san wannan din na ka karanta kwanan nan ma wasu abubuwan da wasu suka rubuta asali wasu malamai sun ba da fatawa su malam bin bayya da malaman azhar duk da za a kawo maka cewa sun ce ai babu ma nassi da ya hana dama ai ba cewa aka yi nassi ya ce kirsimati kar ku ce musu merry christmas ba haka aka ce ba amma maganar girman tauhidi ake kallo da girman barnar da waɗannan mutane suke me abin ka ce musu Allah ya taimaka a ciki don ka ce barka me ma'anar barka shine fa Allah ya sa albarka ko ba haka ba duk wanda kace masa barka da kaza to Allah ya sanya albarka a hutawarka Allah shine barka da hutawa barka da kaza to Allah ya sanya maka albarka a kaza to yanzu aka ce wa mutum barka da kirsimeti Allah ya sanya masa albarka a kirsimetin da yake shine yake faɗa ni abin da yake gani dan daidaitawar da saisaitawa da tsakaitawa ita ce ka faɗi wata kalmar daban ta nuna ta yashi ko nuna ka san halin da yake ciki na murna ba lalle sai ka faɗi wannan happy christmas ɗin ba balantana har mutum ya so ya ce sai ya yi kati ya kati a rubuta happy christmas ya rubuta wa abokinsa duka za ku iya zama lafiya wallahi ko ba wannan ko ba wannan amma wanda za ta zama masa misali tilas misali ko a ce shugaban ƙasa ne in bai yi ba za a ga ya karkata ya mai irin waɗannan abubuwan misali ko kuma a ce wani shugaba ne na al'umma a rubuce an tsara dole sai an yi hakan don zaman lafiya waɗannan abubuwan ka iya cewa da sauƙi akan irin waɗannan amma kai a matsayinka na ordinary da kai da abokinka za ka iya rayuwa ko ba waɗannan abubuwa kuma ba wanda zai matsa maka sai kai an fahimci me nake nufi insha Allah to Allah dai kyauta ka wannan kuma dogon zance ne wannan cewa my question is what is the islamic injunction on a muslim registering with the national housing fund to build a house through Federal Mortgage Bank of Nigeria while the amount payable will be deducted from his salary with interest. To, wannan a darasin fikihu sai mai magana wannan insha Allah. Yau darasin aƙida muke. Allah samu dace. Barakallahu fikum. Assalamu